أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين إله يعلم أسرارنا ويعلم نياتنا إلهي ما دعوتك فاستجب لي وهب لي ما أشاء كما تشاء أنا العبد الضعيف يقل جهدي إذا ازدحم الدعاة الأقوياء وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله وحبيب الله وخليل الله وصفي الله وخيرة الله من بين الخلق أجمعين اللهم حينا على سنته وأمتنا على ملته وحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه اللهم اسقنا من حوضه المبارك شربة هنية روية مريئة لا نظمع بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين أما بعد عباد الله يقول المولى عز وجل في محكم كتابه إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وروي عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان رواه البخاري في في صحيحه شهر الحرام مبارك ميمون والصوم فيه مضاعف مسنون وثواب صائمه لوجه إلهه في الخلد عند مليكه مخزون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عين عن رحمته وفضله اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي العمل متابعته وفي النوم رؤيته وفي الجنة مرافقته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين ثم أما بعد أيها المسلمون لقد جعل الله فاتحة العام شهرا مبارك شهرا مباركا نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه فشرع فيه الطاعة والعبادة والصوم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل رواه مسلم وكانوا يسمون شهر المحرم شهر الله الأصم لشدة تحريمه والمحرم سمي بذلك لكونه شهرا محرما وتأكيدا لتحريمه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم احفظ بلادنا النيجر واجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل الدائرة عليه واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين العالمين اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم امكر اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد bayan haka yan uwa musulmi abinda hudu ba take bayani a kai bisa kan waɗannan watannin ne ko kuma wannan watan wannan kwanakan na cikin wannan watan masu gabatarwa wannan watan yana cikin watanni masu alharma manya-manyan watanni ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi a cikin littafin shi mai girma ya ce lalle lissafin watanni a wajen allah itna ashara shahara wata guda goma sha biyu ne aka abin yake turar da allah ya halicci sammai da kasai ina a wajen allah lissafin watanni sannan sai ya ambata cewa min ha daga cikin waɗannan watannin arba'atun hurum akwai watanni guda hudu waɗanda suke masu alharma masu girma masu daraja a wajen Allah ta'ala Allah ya haramta yaƙi a cikinsu watanni masu alharma masu girma waɗanda ya kamata mutum ya nemi kusancin ubangijin shi a cikinsu wanda ya kamata mutum ya yi taka tsantsan a wajen saba ma Allah a cikinsu ya zo a cikin hadisin da abubakar ta yarda Allah ta tabbata a gare shi ya rawaito ya ce lalle manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce shekara wato wata goma sha biyu ne cikinsu akwai watanni guda hudu masu alfarma guda uku jere suke da juna shine zulqa'ida da zulhijja da muharram sannan sai ce akwai ɗayan wanda shine rajab mudar ana jingina shi ga kabilan mudar saboda suna girmama shi sama ga kowa a lokacin jahiliya sai ake ce mashi rajab mudar to cikin wayannan watannin guda hudu masu alharma wato manzo Allah sallallahu ya zana da wannan watan da muke cikin shi watan muharram Hassan al-Basri Allah yi mai rahama yake cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗe shekara ta musulunci da wata mai alhorma kamar yadda ya rihe ta da wata mai alhorma don haka babu wani wata a shekara bayan watan ramadan wanda ya kai girma a wajen Allah ya kai girman wannan watan banda watan ramadan babu wani wata a wajen Allah wanda ya kai girman wannan watan da muke cikin shi watan muharram don haka ma Allah ta'ala wato ya sanya shi shine farkon shekara ta musulunci don musulmi su samu albarkokin da ke ciki shine shine lokacin da Allah ta'ala ya tsiratar da annabi Musa a cikin shi ya halakar da fir'auna da shi da mabiyan shi Allah ya tura annabi Musa zuwa ga fir'auna domin manya-manyan wasu ababe guda biyu abu na farko shine domin da'awa da kiran fir'auna zuwa ga Allah da faɗakar da shi da gayin nasihu waɗanda suke lausasa zuciya suke janyo mutum su haɗa alaƙa shi da mahalicin shi amma fir'auna abin da yayi fa kazzaba wa asa thumma adbara yas'a fa hashara fa nada fa qala ana rabbukumul a'la ya ƙaryatar da annabi Musa ya ce ƙarya ce yake ya juya bayan shi ya kau da kai kai duka bai tsaya nan ba sai da ya ce wani Allah zaka kira ni in bauta ma in akwai Allah to ƙanina ne ni ne babban ta ƙaryata wannan abu na biyu da Allah ya tura annabi Musa da shi wajen Fir'auna shine ya neme shi cewa ya saki banu Isra'ilu waɗanda suke nan cikin Misra tsawon lokaci ana ta bautar da su ana ta azabtar da su ana ta sanya su ayyuka na kaskanci Allah ya tura annabi Musa bayan ya yi ma Fir'auna da'awa kuma ya kwaso banu Isra'il ya huddo su daga cikin garin Misra ya mayar da su a can yankin Sham haka wato annabi Musa da ya tafi bai yi ƙasa a gwiwa ba sai da ya faɗa ma Fir'auna ya ce an arsil ma'ana bani Isra'il daga cikin abin da Allah ya turo mu ya turo mu dan ka saki banu Isra'ila mu tafi tare da su anan ma Fir'auna bai ba da haɗin kai ba ya kiya ya kangare ya ce wato ya gaya ma masu banu Isra'ila kin cewa wannan ɗan sihiri ne ya zo ne yana son ya hudda ku daga cikin ƙasarku da sihirin shi da dabarbarun shi kuma ya tafiyar maku da al'adunku da gargajiyarku wadda kuka saba da ita da kai ku zuwa ga wani sabon abu wanda ba ku saba ba don haka aka yi ta gwagwarmaya tsawon lokaci har zuwa lokacin da Allah ya yi wahayi ga annabi Musa ya ce ma annabi Musa ya tashi tsakar dare ya kwashi banu Isra'ila su fice daga cikin garin Misra annabi Musa ya aiwatar da haka fir'auna ya samu labarin cewa annabi musa ya yi ma banu isra'ila gangami na cewa su fita cikin daren nan ya fusata ya tumbatsa ya kumbura ya ce inna ha'ula ila shirzimatun qalilun wa innahum lana lagha'izun wa inna la jami'un hadirun ya ba da sanarwa da umarni na cewa duk inda wani mutumin shi yake ya taho suka taru suka yi taro suka yi gayya guda cikin gayya suka bi annabi musa tare da jama'ar shi annabi Musa yana tafe da mutanen shi banu Isra'il sai suka kai bakin teku to ba iya shiga cikin ruwa a ƙetara saboda ko da suka kai bakin teku sai suka yi tsatsaye suka duburburce annabi Musa yana nan da zuciyan shi zam tare da azaman cewa akwai Allah tare da shi amma su banu Isra'ila waiwayawa da suke sai suka ga Fir'auna da gayyan shi ga sunan gungu guda sun tunkaru sai suka ce mun hallaka mun gaban inna lamudrakun nan kawai hallaka ta cimma mu annabi Musa da ya juya ya ga Fir'auna daga sai ce masu kalla inna ma'iya rabbi sayhadi akwai ubangiji tare da ni shi zai faɗa mani yanda za a yi kai tsaye sai Allah ya faɗa mai yanda za a yi yayi wahayi ga annabi Musa yace ka tiki teku da sandaka annabi musa ya jike teku da sandar shi fanfalaka ta tekun nan ya dare ya bude kowane bangare zama tamkar wani duci mai tauri suka taka ruwan teku kamar duci suka tsallaka gaba daya fir'auna ya taho tare da gayyar shi da jama'ar shi hankalin shi ya tashi ya ga aya wale da ya saranda sai ya kai ya ba da kanshi kuma ya riga ya ce shi ne Allah sai ya tura gayyen shi su fara wucewa don ya gani in ba su komi ba shi ma sai ya biyo baya suna wucewa ya bi bayansu sai da suka taru gaba ɗaya a tsakiyar teku Allah ta'ala ya teku umarni ya haɗiye su ya haɗiye su baki ɗaya aka ɗora fadamdama da fir'auna cikin ruwan nan Allah ta'ala ya kashe shi ya hallakar da shi gaban banu isra'ila suna kallo babban makiyinsu macuci a zalimi wanda ya tsawon lokaci yana wahalar da su gaban idan su gashi Allah ta'ala ya hallakar da shi ya tsiratar da annabi musa da shi da mabiyan shi ya hallakar da fir'auna da shi da mabiyan shi wannan abin ya faru cikin wannan watan ne watan muharram kuma goma gare shi daidai ya faru don haka annabi Musa ya azumi a wannan yin da ya tashi da azumi dukkanin banu Isra'ila suke tare da shi su ma sai suka yi azumi sai ya zamana wato ya zama aƙidar Yahudawa su da suke ganin su ne mabiya annabi Musa a kowane lokaci in wannan ranar ta zagayo sai sun yi azumi wato ranar goma ga watan Muharram domin ya zama wato tunawa da ni'imar da Allah yi ma annabi Musa wannan azumin bai tsaya gare su ba su yahudawa hatta nasarawa sun ɗoraye shi domin nasarawa suna koyi ne da shari'ar yahudawa kamar yadda Allah da kanshi ya faɗi a bakin annabi Isa ya ce wani uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaikum kenan cikin shari'ar annabi Isa akwai wato wasu ababe wanda dama akwai su tun kamin ya zo a shari'ar annabi Musa shi ya zo ya jaddada su ne sai dai wasu ɗan sababbi kaɗan da ya daɗa don haka nasarawa suke yi ba su kaɗai ba har da jahiliya ta larabawa larabawa da jahiliya su su ma suna azumtar wannan ko dai dan ya zama na koyi da ahlul kitab waɗanda suka ga suna yi ko kuma dan ya zama na akan wata kissa da ake ambatawa cewa sun tabuka wani kure a wata shekara aka faɗa masa cewa babu abin da zai sa a gafarta muku shi sai in kun yi azumin ashura kadai sannan Allah ta'ala sai suka dora yin shi ya zame masu su ma duk shekara suna yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hasken shi ya bullo a garin Makka ya dararo cikin Madina a lokacin da ya yi hijira ya zo madina ya samu yahudawa duk shekara suna wannan azumin sai ya bincike su me yasa haka suka ce domin saboda yini ne wanda Allah ya tsiratar da annabi Musa a cikin shi da shi da jama'ar shi ya hallakar da fir'auna da shi da mabiyan shi ta samu ke azumta shi domin ni'ima ce Allah ya yi mamu mu yahudawa na annabi Musa manzo Allah sallallahu ya ce masu nahnu aula bi Musa minku mu mun hi ku cancanta da kusanci ga annabi Musa mun hi ku dacewa da shi sai manzan Allah ya azumi kuma ya masu habbar shi umarni cewa su azumci wannan ranai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la'in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a wal ashira idan dai Allah ya raya ni har shekara mai zuwa sai na saba ma yahudawa ni zan yi azumi na rana ta tara da na rana ta goma zai yi tasu'a yayi ashura don haka manzala sansallam Allah bai nuna mai ba zagayewar shekara Allah ya karɓi ranshi sai ya tabbata abin da ke sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga wanda ya so ya azumci azumin ashura shine ya yi su guda biyu ya fara yin tasu a ayini na tara sannan ya zo ya ashura ayini na goma wanda kuma yini na tara ya kauce mai bai sami yi ba to yana iya yi ashura sannan ya hada da ɗaya bayan shi wannan watan wata ne mai alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani wata wanda Allah ta'ala ya hi ƙauna ya hi girma a wajen Allah banda Ramadan in banda wannan watan dalilin haka ma wato akwai hadisai wanda su kwadaitar da musulmi cewa su ɗora yin azumi a cikin watanni masu alharma to kaga wannan yana ciki ko da gaba ɗayan shi mutum ya azumce shi babu wani wanda zai nuna mai yatsa a cikin inuwar musulunci ko ya ce mai yayi kuri duk da manzo Allah sallallahu bai taba azumce shi ba gaba daya amma malamai sun tabbatar da cewa akwai halaccin mutum ya iya azumce shi saboda hadisin da manzo Allah sallallahu ya kwadaitar da cewa ai azumi cikin watanni masu alharma wannan yana cikin watanni masu alharma watan Muharram wato wannan daga cikin ababen da Allah ya keɓanci wannan watan na Muharram da shi Allah ta'ala ya keɓance shi da cewa yini ne mai albarka wato saboda azumi da ake yi cikin shi yahuda kamar yana na ambata suna azumtar shi sannan kuma suna ɗaukar shi ma matsayin sallah suna sanya ma matansu kaya masu kyau da kayan kwalliya suna wato holewa a cikin watan sun ɗauke shi saboda sirrin tsiratar wadda aka ma annabi musa a ciki ya zo daga abdullahi dan abbas yarda allah ta tabbata a gare shi ya ce manzo allah sun sallam da ya zo madina ya ga yahudawa suna azumtar wannan watan ya bincike su wato sai suka ba shi amsa haka ma hadisi daga abu musa yarda allah tabbata a gare shi ya ce mutanen haibara sun kasance suna azumtar ashura suna maida shi kawar matsayin ranar sallar su suna wato sanya sababbin kaya a ciki suna yin kwalliya suna sanya wato kaya na isa a cikin wannan to haka wato tsarin musulunci yake game da wannan wata ina azumtar shi ake sannan kuma mutum yana kiyaye kanshi akan kai ya aikata abu na sabon Allah a ciki domin zunubi a cikin watanni masu alharma yana iya girma ya lullumi kusa maga cikin wasu watanni wanda ba shi ba sannan bayan haka nan akwai daga cikin waɗanda suke jingina kansu cikin al'umman musulmi wanda su sun saba ma musulmi cikin ababen da suke yi a cikin wannan watan ana samun waɗanda suke ɗora aza makoki a cikin wannan watan makoki wai na tunawa da Hussein Hussein Allah ya yi mai rahama suna tunawa da cewa a ranar goma ga watan ashura rannan ne aka kashe Hussein saboda haka su a wajensu ba rana azumi ba ce ranar bakin ciki ce ranar takaici ce ranar zillimi ce ranar jin haushi ce ranar ɗirkar baya da bulala ranar wato buga ma kai wukake ranar kuka ranar wasu kuma sai su aza kiɗa da rawa cikin kiɗan ne da rawa suke wato mashingau suke wato wannan dai abin baya da asali baya da gindin zama cikin addinin musulunci domin kamar yadda wato ibn rajab Allah ta'ala yi mai rahama yake cewa a cikin tsarin musulunci a addinin musulunci babu inda Allah ta'ala wato yayi umarni da cewa a riki wata rana da wani annabi ya mutu a cikinta a riƙe ta a matsayin rana ce ta makoki duk in ta zagayo a ɗora aza wato a ɗora aza tabarmi da kujeru ana tunawa da baƙin cikin mutuwar wannan annabin babu a musulunci babu wani annabi har annabawa masu daraja manya-manya irin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da irin annabi musa da annabi ibrahim da annabi isa da sauran annabawan allah dukkan annabawa babu wani annabi da Allah ya shar'anta ma al'umman shi cewa su dora tunawa da ranar mutuwan shi suna azamakoki ko kuma suna wato yi ma junansu ta'aziyya ko suna maganganu na nuna bakin ciki to idan ya zamana babu annabi daga cikin annabawa to ta kaka wani wanda kowa ya rance da Allah bai kai daraja annabi ba dan me yasa za a azamakoki akan shi don haka kenan wannan kuskure ne babba kuma kamar yadda ibn rajab yake cewa wa amma tikhaduhu ma'taman kama taf'alu ar-rafida ruban wannan rana ta zamo rana ce ta azamakoki ta ta'aziyya da janaza kamar yadda 'yan shi'a rafilawa suke yi li ajali qatlil husayn domin saboda an kashe husaina a wannan ranan yace fa huwa min amali man dalla sa'yuhu fil hayati dunya wa huwa yahsibu annahu yuhsinu sun'a wannan yana cikin aikin wanda aikin shi ya bata ya lalace tun a nan duniya kuma ya dora makan shi tsammanin cikin waɗanda suke kyautata aiki ولم يأمر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم الله ko annabin shi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai taba umarni ba bittikhadi ayyami masaibil anbiya wa mautihim ma'tama da rukun a matsayin kwanakan da musiba ta samu annabawa cikin su haka mu a tarihi an san kwa an san ranar da annabin mu mai girma ya tafi wajen yaƙi aka jehe shi ga kai da dutse jini ya zuba hagga diddigan shi wato akwai bala'o'i da suka samu manzo Allah sallallahu sannan ne a tarihi amma babu wanda yake zawa in ranar take ya azama koki bal har ranar da Allah ya karbi ran shi sannan ne ya ce a tarihin musulunci ma babu wanda yake zuwa mai da wannan ranar ranar makoki to idan ya zama na annabawa Allah bai umarni ba dora kuka da wato tunawa da bala'in da ya same su ya zama wannan addini ne kuma neman kusanci ga Allah ta kaka wani wanda bai kai darajar annabawa ba ta kaka wani wanda wato bai kai matsayin annabi ɗaya ba daga cikin annabawan Allah shi ya zama yana da wannan falalai yana da wannan alfarmai da ji da gani an san cewa rudu ne irin na shaidan da bata na haka wanda suke aikata haka a cikin 'yan shi'a rafilawa su tuba su bari domin jahilci ne bata ne wato rudu ne ba addinin kwarai ba ne bai da asali ko duk da karyace-karyacen da suke yayawa da hadisansu wanda suke karkara wanda a duniyar musulmai ba wanda ya da wannan hadisan in ban da su kadai su kadai ne suke janye-janye duk da haka kuma ba su isa ba su karanto wani hadisi wanda ya nuna haka dai su ce a wani malami ya ce ko wani malami ya yi ko kuma wannan duk kewaye kewan banza ne da bin tarihi don haka ya kamata musulmi su tsaya akan abin da yake karantarwar annabinsu a sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ɗaukaka musulmi da musulunci ya kaskantar da kafirai da kafirci Allah ta'ala ya kwararo albarka a cikin wannan ƙasai tamu ta Nijar Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan damunai tamu ya arzuta mu da abinci mai yalwa mai albarka na mutane da na dabbobi ababen da suke damun musulmai na bala'o'i da masiyoyi Allah ta'ala ya yayi musu duk abin da ya gagari musulmi Allah ta'ala ya kama musu ya sauƙaƙe musu ya sa hannu cikin lamurran musulmi Allah ta'ala ya kautar mamu da fituntunu da rigingimu da dukkanin kwaramniya kala-kala Allah ta'ala ya ɗauke mamu bala'i da yake cikinmu Allah ta'ala ya ɗauke fitintunan da suke faruwa a cikin al'ummar musulmi Allah ta'ala ya kawo kwanciyar hankali da sanyin rayuwa da nutsuwar ido Allah ta'ala ya kawo mu lumana da sanyin rayuwa Allah ta'ala ya kawo mana aminci da zaman lahiya duk wanda yake neman ya tada zaune tsaye a cikin wannan ƙasar tamu ta Nijar Ubangiji Allah ta'ala ka shiryar da shi idan ka kaddara mai shiriya in ba ka kaddara mai shiriya ba Allah ta'ala ka dace shi kowa ya huta duk wanda yake neman ya kawo ci gaba da ɗaukaka ya kawo zaman lahiya ya kawo abin da zai gyara 'yan ƙasar nan Allah ta'ala ka kama mashi a cikin al'amuran shi wala haula wala quwwata illa billah mu tsaye da sallah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد